بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينحون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا وكانوا مجرمين وما كان ربك ليخلق القرى بظلم وأهلها مسلمون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل اللهم إنا نسألك العفو والآتية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الأشياء ورضا الوالدين اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك إسرارنا يا ربنا يا خالق الأوال من خل بيننا وبين كل ظالم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي To alhamdulillah a yau za mu ci gaba da karatunmu na tafsiri a cikin wannan wata mai girma mai albarka wato yau wannan wata muna biyar ga wata ko? Biyar ga wata ga watan azumin Ramadana hijira tana ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha biyar ko? ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu za mu tashi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falaula kana min alquruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'an al-fasadi fil ardi illa qalilan mimman najayna minhum wattaba'a allazina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin وما كان ربك ليخلق القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الله سبحانه وتعالى yana faɗa mana wato halin al'umman da suka shuɗe da kuma kan halin da suke a kansa wanda yake faɗa mana domin yi koyi da abubuwa na alkhairi wanda annabawa suka gabatar da shi sannan kuma mu nisanci abubuwa na sharri da abubuwa na fasad waɗanda mutanen da suka gabata suka yi wa annabawansu suka yi wa abin da aka aiko annabawansu da shi wato su ne littattafai. To Allah subhanahu wata'ala yana faɗa mana domin mu nisanci wannan halin nasu sannan kuma mu riki irin ɗabi'o'in annabawan da suka gabata. Shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa falaula kana min alqurun min qablikum ulu baqiyatin yace falau ulu baqiyatin ko falaula kana ulu baqiyatin yace falau dan me ulu baqiyatin ma'abuta hankali idan aka ce baqiyatin ana nufin ma'abuta hankali sune ma'abuta addini ma'abuta falala na cikin wa'anda suke cikin addini al'ummar da suke cikin addini an gane ku Allah subhanahu wata'ala ya kira su ne da baqiyatin saboda ƙare wasu da suka yi a cikin lamarin Ubangiji. Sun ƙare gaba ɗaya, za ka ji sufaye suna fitarwa, za ka ji akwai fana'i, sannan akwai baƙa'i bayan fana'i. Don haka ce fana'i wato shine mutum ya ƙari a cikin lamarin Allah eh mutum ya ƙari a cikin lamarin Allah ya ƙari ya tabbatar Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya duk abin da za ka yi ka sanya Allah a cikin zuciyarka wato idan kana kallon mutane ma kana kallon mutane ka ringa ganin Allah subhanahu wata'ala kudurar Allah da ikon Allah a cikin mutanen ma idan ka gama ba ma mutane ba kai har dabba in ka gani ka ringa ganin kudurar Allah da ikon Allah a cikin ta haka nan in ka ga duk abin da ba shi da rai kai da abin da ke da rai duk wata halitta ta Allah kai duk abin da idan ka zai duba ya kalle shi wato ka ringa ganin Allah subhanahu wata'ala da ikonsa a tare da wannan abin an gane ko wannan shine hali na sufayi ma'ana ka ringa ganin ka ringa ganin kudura Allah da girman Allah an gane a cikin dukkan halitta duk wanda zaka dube shi ka dube shi ka ga wannan ikon Allah a cikin sa wato shi yasa zaka ji malamai da yawa wasu wanda zaka ji an ce suna azumi su tun da suka taso ba su taba karya azumin su ba wato azumin shine ya zama cewa ba sa manta Allah kwata-kwata a cikin zuciyarsu ba sa manta Allah duk abin da suka wato duk abin da suka kalla sai su tuna Allah duk abin da suka kalla sai su tuna Allah an gane ko wannan shine hali na sufayi eh hali na sufayi a'a ba wai yadda wasu suke riya ba wannan abin da sufayi suke duba sai suke tanan cewa a wai duk abin da aka kalla shi din ne Allah a wannan ba shi ake nufi ba wannan ba shine mazhabar sufayi ba sai abin da ake nufi ma'ana duk abin da ka kalla ka gane girman Allah da kudurar Allah a cikinsa. Yawa don haka wannan abin idan ka rike wannan abin shi ne ka yi fana'i wato ka ƙare a cikin lamarin Allah. Ko ni ka gani wato Allah ya tabbata a cikin zuciyarka. In ma ni kake yi shi yasa wannan abin in kana yin sa shi ne zai hana ka. Shi ne zai hana ka saba wa Allah zai hana ka ka cuci wani zai hana ka kai gibar wani zai hana ka ka zagi wani zai hana ka kai faɗa da wani zai hana ka ka ci mutuncin mutum zai hana ka ka yi duk wani abin da zai kawo sabo a kai in dai Allah subhanahu wata'ala ya sa zuciyarka tana cikin wannan fana'i na Allah subhanahu wata'ala to zai zamo cewa ba abin da zai taɓa maka zuciya zuciyarka sai ta zamo kar take wato zuciyarka ba ta bacci zuciyarka ba ta bacci in ma idan yayi bacci zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa ai ni zuciya ta ba ta bacci ko eh zuciya ta ba ta bacci sai dai idanuwa idanuwa su ne suke bacci to ma'ana zuciya tana nan cike da Allah an gane baccin da zai yi ba wai shi ne zai kawo ya minta da Allah ba ko kuma zai shagalci da wannan baccin ba a ba shi bane ba to idan zuciyarka ta zamo haka yanzu kamar yanzu muna magana yanzu da muka je aka kai shehi asibiti na Sarawa. Ga shi ba shi da lafiya. Aka je za a yi gwaji saboda yana wani irin nishi. Ana tanan ko zuciyar shi ne ta ɗan tafi da wani abu haka. Aka je aka bada za a yi hoto da na kirji da na zuciya da na ko'ina wato cikin shi za a je a yi. Suna zuwa likitocin sai suka ce kai wato da suka auna zuciya sai suka ce kai wannan wani irin mutum ne haka. Sai suka ce wani irin mutum ne. sai muka ce aka yi ne suka ce ya ce ga shi da yake aka an ba zuciyar shi tas take ce ba komai ba komai ce zuciyar shi ba ta da wata matsala zuciyar tana nan kar haka take an gane ko to me ya kawo hakan saboda kowane lokaci wanzuwarsu da fana'insu a cikin Allah an gane to wannan fana'in da za ka yi to idan idan abin ya zamo baya yankewa baya yin cewa kullum haka ka tafi kawan za a haka kawan za a haka to ne shi za a kira shi da bakari eh shi za a kira shi da bakari ma'ana kawan zu kawai a ciki shikenan ba magana komawa baya daga fana'i dama sai bakari eh idan kai fana'i wato ka kare ga Allah to ana so kai bakari kuma dan haka fana'i tana zuwa ne kafin bakari sai fana'i ta zo sannan bakari zai yi to wannan karatun sufa ne ba a gane shi sai da sufa to sai mutane sai mutane zo a kaya musu abin a yi ta tunanin cewa wai a wai ana maida wai kowa Allah menene menene da sauransu ba haka ake nufi ba ko da ba shi ake nufi ba a ana so ka gane a gane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibudullah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kaman kana ganin shi idan kai ba ka ganin shi to Allah fa shi yana ganin ka to ka ganin cewa wato nan manzala sallallahu alaihi wasallam cewa ka bauta Allah kaman kana ganin shi mafhumin abin ma'ana ya zama cewa kai fana'i a cikin Allah kowane lokaci ya zama kaman ga Allah nan kana ganin shi a gaban ka wannan shine maqamul ihsan maqamul ihsan shi yasa kaman wani zama da manyan malaman ƙasar nan suka yi wanda a cikin shi akwai wannan Sharif Sale Allah ya kara masa yarda akwai Shehu Dahiru Bauchi wato akwai Dr. Abubakar Gumi an gane ko wanda ya rasu eh suka yi zama gaba ɗaya akan a zo a haɗa kai duk waɗannan farka-farka ɗin nan da suka rarrabu a zo a haɗa kai a fahimci juna. Ina ga ai ba inda aka ɗan ci rabuwa sai irin misali ahalar ɗariƙa da kuma wannan izalawa haka. Da za ka ce abinda abinda ya mamanta shi ne magana akan tafiyar sufaye. To shi ne aka zauna aka gano suka ce to ai magana sufanci ai cikin ilimi yake ma'ana cikin Qur'ani yake. fanni ne yadda ka san fanninnika na sauran fanninnika daban-daban kamar da za a ce maka akwai fannin sarfu akwai fannin nahawu kuma duk wannan fannin gaba ɗayan su a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk ba a fitar da su ba duk ba a fitar da su ba kawai kawai a lokacin Qur'ani ne Qur'ani shi kadai ne jin suke ta taro da wannan abubuwan to sai daga baya malamai sai daga baya malamai wasu su zo su shiga cikin Qur'ani su yi bincike su yi bincike su yi bincike sai su tsamo nahawu sai ka gane yadda Allah subhanahu wataala ya fitar da nahu a cikin alqur'ani an gane ko shi ne sai su mai littafi sai su mai wato babi babi ko fasali fasali eh a ce wannan ismi ne wannan fi'ili ne wannan harafi ne an gane eh a ce wannan su zarfin zaman wannan su zarfin makan wannan su mafa'ulin bihi wannan su mafa'ulin ma'ahu wannan su na'ibul fa'il da sauransu dai gaba ɗaya aka wawware wannan malamin baya baya ne wanda ma ba ma cikin sahabbai suke ba wasu ma ba ma cikin tabi'ai ma suke ba sannan wasu ma haka sai su zo su fitar da sarfu a cikin alqur'ani duk ita ake fitarwa a fitar da sarfu shi ma ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake haka nan bangaren balaga haka nan bangaren mantiki haka nan bangaren usulul fiqh haka nan bangaren usulul din gaba ɗayan su kowane a cikin alqur'ani ake ta fitowa to amma ba wanda aka ake lifammawa shine sai ɓangaren sufanci wanda kuma shi ne kusan ke gyara zuciya gaba ɗaya. Idan ba ka da wannan sufancin zuciyarka kullum za ta shagalta ne, ko da wai kana ganin kana kullum a zuciyarka kana bauta wa Allah kana bauta wa Allah to za ka samu akwai ta'alluki da duniya da kuma sauran halitta a tare da kai. An gane ko? Wato kana waiwayen duniya kana waiwayen mutane sannan kana haɗa su da Allah. Shi kuma sufanci abin da yake so ya nuna maka ka kyale duniya ka kyale ta'alluki da mutane. duk mutane ka kyale su kawai ya zamo Allah ne a cikin zuciyarka zuciyarka ta yi jas sai ka zamo ka mutu duk irin cutar da za ta yi zuciyarka ba za ta tabu ba saboda ni saboda ka sanya ta ita ce mahallin nazar an gane ko za ta zamo ita ce mahal gurin da kullum Allah ne a cikin zuciyarka yanzu ka ga ce su mamaki ma suke ta yi wai sai wai sai suka ce da gidan amma dai babban mutum ne na zima ta bi ke ce musu a wannan ba ku san shi bane ba shi ne kawai ku hau kan ma su intanet da sauransu za ku ga yadda ake watsa shi suka ce eh a gaskiya mun yarda suka ce amma da ya babbaya dai ko wallahi mal abin da suka faɗa kenan amma da ya babbaya aka ce yi mana ya babbaya sosai suka ce ya ban malamai ya bari suka ce ai malamai ma ba ɗaya ba ya ban malamai da yawa eh malamai da yawa ya bari to shi ne nan suka ta mamaki a kan saboda ni sun ga zuciyar shi suka ce tef take ba ta da wata matsala ba ta da wata matsala to wannan ba abin da ke wannan abin wato ke gyara irin wannan zuciyar sai la ilaha illallah ka tabbatar da Allah subhanahu wataala kai fanai a ciki kuma kai baqa'i a cikin wato a cikin wannan zuciya an gane ko wannan shi ne zai gyara muka zuciya sai ka manzo Allah ke cewa al ilmu ilmani ilmun fil qalbi sai ce mi wa huwa ilmun nafi'un wa ilmun lisani wa huwa hujjatun li ibn adam ilimi kashi biyu ne akwai ilimi akwai ilimi wanda yake na zuciya manzo Allah yake wannan ilimin shine mai amfani saboda ni saboda shi kadai ta Allah kawai yake kuma mutum ba zai taba manta Allah ba akwai wani babban malami a nan Ghana ana maulidi yake cewa shi tun da yake bai taba tuna Allah ba bai taba tuna Allah ba mutane akai shiru a gurin kuma kowa yana so je magana abu ya gagara kowa na jin saboda babban malami ne sai da shekara ta zagayo duk ba da ya magana nan abin da jiya shi da kuma ba wai iya ma ba wai iya waɗanda ma bayan ɗari ba har ɗan ɗari gaba ɗaya kowa shi da yanayi cewa ya ce shi bai taɓa tana Allah ba a'a ake ta wannan wato kai da kawo manganna ana ta yi sai da maulidi ya sake dawowa an ba shi jika daidai irin wannan gurin sannan sai aka samu wani sai ya tambaya ya ce akarin masalla shekarar da ta wuce ka ce sai tun da kake baka taɓa tuna Allah ba to shi ne muke son mu gane wai yaya ya magana take wannan abin duk ya shigar da mu duhu saboda saboda me saboda wani rashin ilimi da rashin ganewa to amma muna so a dan ƙara yi mana bayani sai yake to a wannan abu har wani abun gane yace to ta ya zan yi in tuna Allah tunda Allah ban manta shi da yana zuciyata kaga shi kenan hayawar abun yace Allah na zuciyata ban taɓa manta shi ba to ta ya zan in tuna shi in na tuna shi ai na lalace sai wannan fashi ake nufi da sufanci wannan shine wato shine hakikanin sufanci wato ka kaɗe ta Allah kullum Allah na cikin zuciyarka in ka ga duk wasu wato ana kawo wasu abubuwa da sauransu a'a wannan dai shine sufanci a cikin sufancin ne a cikin sufanci ne anan ne ake fitar da wato ɗariƙu ɗariƙu ɗariƙu ɗariƙu ɗariƙu za ka yi ana cewa ɗariƙar kadiriya ɗariƙar tijaniya ɗariƙar sunusiya to ma'ana duk suna kan abin gan sufancin ne al'usul ɗin shi ne sufanci shi kuma na ɗariƙun da ake su kuma lazim mukan kawai da ba a ringa badawa waɗanda su ne za su fara kaita za su fara kaita ya zamo cewa Allah yana cikin zuciyarka kowane lokaci wannan lazumukan da ake bada su su su salati su istighfari su la ilaha illallah wato duk wajen ka samu damar da zuciyarka za ta gyare ne ya zamo Allah na cikin zuciyarka kowane lokaci ba tare da ka manta shi ba in kana dan in cikin kasuwa kake gashi kana kasuwancin amma zuciyarka tana nan tana tana Allah ma'ana tana nan tana ambatan Allah idan ma karatu kake zuciyarka tana nan tana ambatan Allah idan bacci kake zuciyarka zaka kwanta kana nan kana tana Allah kuma kana taki da Allah zaka tashi wannan shi ake kira da sufanci shi ake kira da sufanci wannan duk wannan muka da ake da sauransu a ba mutum azkar ai wani abu duk ana aza shi ne akan wannan turbar da zuciyar shi zaka tsaya da haka ta tabbatu da haka saboda ni saboda zikirin Allah shi ke narkar da zuciya sai sa idan ka je sai sa wani malami yake cewa in in ka je gari kai tsaye in kana so ka kirawo su kan irin wannan hanya ta sufanci da sauransu kar ka ware cewa ku taho da tsiya ko na abu a ƙara narkar da su da zikiri wannan shi ne ka fara ba su zikirin rika ta la ila ka ba su arbin la ila illallah da sauransu in suka narke ban san lokacin da za su fada cikin soyayyar Allah ba an gane to wannan shine sai a kira shi baƙa'i wato kawon zuwa cikin lamarin Allah to wannan shine yake magana sai yake magana yace falau la kana min al-quruni min qablikum ul baqiyati falau falau ul baqiyati yace da a ce ma'abuta baqiya wato su ne ma'abuta hankali wannan su ake kiran su da ma'abuta hankali yace la kana min al-quruni min qablikum dan me ba ta kasance daga kannonin min qablikum da suke gabaninku ba don mi yasa waɗannan ma'abota hankali don mi ba su kasance min alƙuruni na daga ƙarin daga ƙarnonin nan min ƙablikum da suke gabaninku don mi ba su kasance yana hauna an fasadi suna hani daga banna ba filar da a cikin doron ƙasa illa ƙalilan sai dai kaɗan daga cikin su su ne suke hani da da wannan ɓannai wannan aya tana nuna mana ne akan wato mu tashi mu zagi damtsi kullum mu ta hani daga wani aiki na alfasha da saban Allah da wani abu. An gane ko? Kar ya zamo an yi zaune haka nan ana banna a doron ƙasa da sauransu ba a faɗan gaskiya. Wannan shi ake so a nuna mana akan wannan. Idan ka zamo kana kan addini to kowane lokaci so ake ka dinga tashi kana faɗakarwa, kana kira zuwa ga Allah, kana hana mutane daga banna a doron ƙasa. To shi ne yake dan menene yasa ba su kasance suna hani an da fasadi daga banna ba filar da a cikin doron ƙasa. Illa kalilan sai dai kaɗan mimman jaina minhum ko kuma mimman anjaina minhum daga waɗanda muka tseratar daga gare su eh sai dai kaɗan su ne suke wannan hani daga shi wannan mummunan aiki suke umarni da kyakkyawan aiki wata ba allazina zalamu allazina zalamu waɗanda suka zalunci kawunan su wata ba ma utri fufi sai suka bibiyi abin da muka ni'imtar masu a cikinsa wato sai suka bibiyi abin da muka ni'imtar masu suka kare a cikin ni'imar da muka ba su ni'imomin da muka ba su gaba ɗaya sai suka ƙare a cikin shi suna yin ɓanna da shi wato abin da ake nufi shi an ba su ni'ima su mutanen an ba su ni'imomi da dukiyoyi da ƴaƴaye da sauransu to wannan dukiyoyin da aka ba su sai ya zamo suna ƙarewa a cikin ɓannar Allah wato suna ɓanna suna saba wa Allah subhanahu wataala da wannan ni'imar da aka ba su akan su gode wa Allah su aikata aiki kyakkyawa su rinda wato bauta wa Allah suna ambatan Allah sai zama wannan ni'imai ta shagaltar da su daga barin haka nan to shi yasa yake cewa waɗanda suka zalunci kawunan su su sun biyar da wato sun bi ma utrifu abin da aka masu ni'ima fi da a cikin sa suna banna a cikin sa ya zamo ni wa kanu mujrimina sai suka zamo suna masu laifi a cikin wannan ni'imar suna masu laifi a cikin wannan ni'imar akan da aka ba su ni'ima wannan ba su ni'ima ne don su tashi su yi kokari su ta ambatan Allah su ta bauta wa Allah suna jin Allah a wannan sai ya zamo masu na kasu na'am to shine Allah yake cewa wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin dan haka ubangijinka bai kasance yana halakar da alƙarya ba bi zulmin da wani zalunci wa ahluha muslihun ahalinta salihai ne wato mumunai ne to Allah subhanahu wataala baya halakar da wannan alƙarya in dai ya zamo ahalinta duk salihai ne gaba daya Allah baya halakar da ita in ka ga ya halakar da ita to sai dai in akwai masu fasad masu banna gaba daya wannan kuma sai Allah subhanahu wataala ya tseratar da masu bannai in ya tseratar da masu bannai sai ya halakar da masu yin abin ga fasad din idan kuma ya zama masu yin fasad din wato musulmai ne an gane sai a haɗa gaba ɗaya kowa sai tashi da niyyarsa kamar yadda hadisi ya zo ko idan ya zama gaba ɗaya bannan ya zama musulmai ne ma suke bannai suke irin kamar yanzu yadda ya zama zinace zinace yayi yawa kashi kashi yayi yawa kuma duk wanda ka ambata shi ne zine ko kuma mai kashi kashen sai ka jace shi musulmi ne to na haka musiba ta zo kuma wannan kuma sai ta gaure kowa da kowa amma idan ya zama musulmai sun yi kokari sun kiyaye suna hani daga mummunan aiki suna hani daga mummunan aiki suna umarni da kyakkyawan aiki gaba ɗaya ya zama cewa waɗanda suke yin ɓanne kafirai ne waɗanda ba musulmai bane ko mumune to Allah subhanahu wataala sai ya tseratar da waɗannan musulman da mumunan sai ya halakar da su waɗannan kafara wannan al'ada ce ta Allah yau al'ada ce ta Allah to shine yace to shine ita wannan aya take magana akan haka in dai akwai salihai waɗanda suna umarni da kyakkyawan aiki suna hani daga mummu wato suna umarni da kyakkyawan aiki suna hani daga mummunan aiki sai zamo sauran kafirai ne suna yin banna da sauransu duk suna yin bana to sai Allah ya tseratar da waɗannan din masu imanin sai ya halakar da waɗannan sauran amma Allah subhanahu wataala ba zai halakar da duka kasar ba gaba daya duk yace zai halakar da ita a in ka ga ya halakar da ita gaba daya sai in ya zama gaba daya duk kafirai sai shi ma sai a tseratar idan aka turo musu da manzo kamar yadda muka ji kissa ga annabi Lutu ko eh ga annabi Lutu shi ma aka tseratar da shi da annabi Ibrahim saboda nan bayan mun yi kissoshi guda bakwai a cikin wannan wannan sura na annaba guda bakwai duk an ba mu kisa su da tarihin su yadda aka tseratar da su aka halakar da mutanen da suke tare da su waɗanda ba su yi imani ba kenan aka tseratar da su annabawan da kuma su waɗanda suke imani tare da su to shine Allah ya ce walau sha'a rabbuka da ubangijin ka ya zo ya so la ja'alan nasa ummatan wahida da ya sanya al'umma gaba ɗaya al'umma ɗaya ce da ya sa mutane gaba ɗaya su al'umma ɗaya wala yazaluna mukhtalifina ba za su gushe ba suna masu sabawa eh dan Allah ya so da haka zai an gane ko yawwa ma'ana ki wannan na cewa ba za su wato da ubangiji ya so da ya sanya al'umma gaba da sun zama al'umma guda daya ba za su ringa sabawa ba suna yi ana nufin kaman addinai na kaman addinin musulunci addinin kiristanci ko addinin nasara addinin majusawa addinin yahudawa ai duk addini addini ne ma'ana duk su wancan addinin su daban su addinin su daban su addinin su daban to da Allah ya so gaba daya sai ya maida kawai addinin musulunci guda ɗaya ne a duniya ba wani addini sai shi ba wani addini to amma sai zama akwai addinin kiristanci akwai addinin yahudanci to amma addini ko inna addina inda lahi al-islam wannan addinin shine addini na Allah subhanahu wataala da yake da ya bada umarnin kowa ya hau akan sai ya tsaya to amma sai ya zama ni sai ya zama mutane wasu duk ba su yarda da wannan ba wannan sai ba su yarda da wannan ba wannan sai ba su yarda da wannan ba wannan wannan rabuwar da ake nufi ba wai rabuwa irin ta wannan ba kamar yanzu na muna addinin musulunci wani yana shi'a wani yana izala wani yana dariqa wani yana wannan a'a ba shi ake nufi ba wannan wannan ana nufi na addini addini eh wannan ana nufi na addini addini shi yasa ma hadisi ya zo na cewa dukkan addinan wannan addinin namu na musulunci zai rabu to nawa to ɗari da wato to ɗari da nawa ne eh ɗari da sha uku ne ko zai rabu ko ko ɗari uku da goma sha uku ne zai rabu addinin gaba ɗaya su kuma na yahudawa za su rabu a wato zai rabu sittin da uku ko sittin da uku zai rabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma guda ɗaya su kaɗai ne na Allah amma sauran dukkan sabo suke ma'ana duk ƴan wuta ne ma a wani hadisi eh duk ƴan wuta ne to shine yake cewa shi kuma shine yake cewa ittaraqatul yahudu ala ihda wa sab'ina tarqatan su yahuda su kuma addinin yahudawa su kuma za su rabu a bisa wato 71 za su rabu 71 za su rabu su addinin yahudawa za su rabu ne 71 su kuma wato wannan addinin kiristanci addinin shine nasara za su rabu so 70 da uku ko eh so 70 da uku to amma gaba ɗayansu su ma diddai za su rabu su zamo kamar yadda muke wannan dinnan haka su ma haka take wannan ga nasu wannan su ma ga nasu kamar yadda mu ma na addinin musulunci zaka ji ga ƴan ga ƴan izalan ga ƴan shi'an ga ƴan ƙada ƙato ga ƴan duka dai zai rabu gaba ɗaya to mu kuma namu na addinin musulunci wato shine zai rabu so 73 mu wannan addinin musulunci shine zai rabu so 73 shine ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gaba ɗayan su 72 dukan mutane guda ɗaya ne wannan shi ne wanda yake cikin aljanna sabai suka tambayi manzo Allah sai su ne yace su ne waɗanda suka riki wato suka riki alqur'ani suka riki sunnata da kuma kalifofi na suka riki wannan su ne suke kan gaskiya su ne suke kan gaskiya domin muka auna za mu ga yanzu duk haka ake tafiya sai daga baya yanzu nan waɗannan mutane suke ta hitowa wannan su ce sai su fita daga cikin mu yan dariƙa ce ai yan dariƙa yan bid'a ne su kuma yan jiya su fita daga cikin ɗariƙa ce a ai ai su abin da yasa sun gano ne sahabbai sayyidina ababakar sayyidina umar ai sun ci su fere na fadima don haka ba sa tafiya su ma sun fita sun ware ita ita kungiyar su daban shi'a ko haka nan su ma misali yan kalaka su ce su ba su yarda da hadisi ba su ma suka fita daga cikin daga cikin mu gaba ɗaya duk suka ta fita kowane ya ta fita kowane ya ware bangaren shi akwai ‘yan tayi tsaf ko? Akwai ‘yan tayi tsaf wanda idan aka yi arola kawai za a tsaya ne ‘yan tayi tsaf. Sai wannan arola ta ta yi wato ta bushe idan ta bushe shikenan an yi sallah. Eh shikenan wannan nan shikenan an yi sallah. Akwai kuma ‘yan halbata masu. Eh ‘yan halbata masu in an zo ana sallah idan ana sallah da an kai sujada to malam liman shi zai fara eh ba da a baya. duk wanda aka buga nan gurin shi ma hai bani bani shi fama wanda ya bani ta fama akwai wani mutum ban Allah da muka haɗu da shi yake cewa da ya ji wani masallaci ce shi ke taɓa tanan shi dai ya dai ji ana cewa albata ma shi shi dai bai taɓa ganin masallacin sa ba ni ma dai har yanzu ban taɓa gani ba amma ni ya ban sai yace wallahi da ya je kawai da ya ji sai ya ji an wala fama wala fama wala yana ɗaukowa ya ce oh dama abin da gaske ne sai waje sai ya tashi sai ya tashi to shi yasa haka akwai irin waɗannan sannan akwai irin yan wanda aka ce sallar azhar wato salloli ai gaba ɗaya kawai jibbibibibi ne kawai jibbibibibi ne ba magana sallar azhar raka a gudu saboda ai Allah a cikin alƙur'ani cewa ya kawai dai ku tsaye da sallah dan haka bai huɗa adadin ta ba duk akwai irin wannan abubuwan to sai sa kawai maganin su wannan kawai kai karatu eh maganin su kawai kai karatu ka gane cewa duk yaya aka suka fita waɗannan ya aka suka fita waɗannan ya aka suka fita eh kamar irin izala su da suka da suka tashi sai suka ce mana ai ai muna kai annabi inda bai kai ba ko sai suka ce a ai su ba su yadda da waliyai ba ai wannan waliyai sun kare yanzu ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun gashi a cikin alqur'ani allazina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah amma yake ce a duk ƙarya ne sun kare a ce falalla Allah na karewa eh sai suka ce sun kare ai babu babu wani wanda za a girmama yanzu babu wani wanda za a girma kawai adi adi wato a daina bid'a a daina komai kuma ga bidiyoyin nan farkatai ana yi hmm sai da kowa cikin sai ke yanzu mutum sai ga ya kunna speaker ya kunna speaker ya ce ya ce inna bid'ati dal wato inna bid'ati dalala wa inna dalalata fi nar kuma alhaji ga speaker na fara rike eh kuma ga sai nan ya rike fa a hannunsa to wannan abin sai yayi sai sai ka rasa gane ina hankalin mutane suke zuwa sai ya zauna akan akan kujera wannan ya zauna akan kujera sai ce kai jawo baki jawo baki sai ya ja baki sai a fassara kaga wannan bid'a ce manzo Allah bai taba wannan ba ko kuma zaka tafsiri ka dauko Qur'ani ya karin gari ba duk bai ba manzo Allah zai tafsiri da kansa yake da kai yake ba a riba wannan wannan ba ta shi ake yi ba karatun da muke yi muna yi sai dole wannan Qur'anin mu gaba daya da wasalinsu da duguguwa da sauransu sahabbai duk ba su san wannan ba sahabbai ba su san wasali ba sahabbai ba su san duguguwa ba duk babu duguguwa zamanin su ko zamanin tabi'ai babu dugu wannan wannan dugu na cikin alqur'ani kaga an ce bismillah din nan wato kaga an yi wannan dugun an yi dugu ɗaya din nan duk babu shi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasali wannan duk babu shi a ciki a farkon tafsirin mu aidin mun karanto ko mun yi bayanin su wane ne suka fara yin wasali duk mun yi wannan bayanin mun yi bayanin wane ne ya fara yin wannan wane ne ya fara yin dugo ma eh da in za a yi wasali ƙasa idan ba'un ce idan ba'un ce idan aka sa dugo daya to idan ana son a gane wasali ƙasa sai a je daga gabanta sai a a ƙara yin wani dan dugo wannan shine wasali ƙasa kuma shi ma wanda ya wannan shi ma wani malamin ne daga cikin tabi'ai sai daga bayan wasu tabi'an tabi'an tabi'ai ma daga baya ya ce kai wannan ai ba za a gane ba nan dugo nan dugo a ce dugon ɗaya wata ni kasa ne sai ce a kawai da za a bari a ja wata ni kai a kasa to shi yasa duk wani abin da duk bid'a ne duk bid'a ne eh ni mana tun da yi su ba hmm da yi su ba annabi duk da yi su ba lokacin ko hada qur'ani nan guri nan hada qur'ani duk annabi da yi ba annabi lokacin da ya wafati qur'ani ba a ɗaya ke ba wani ba ɗaya ke ba wani yana kan takan wani yana kan ganye wani yana kan wannan fata wani yana kan dutse kawai daidai a samu mazaje wannan ya haddace izo talatin wannan ya haddace izo ashirin wannan ya haddace izo arba'in wannan ya haddace kowa da yadda yake haddacewa haka aka sai zamanin sai na ababakar anan ne aka haɗa shi aka haɗa guda ɗaya shi ma kuma da aka haɗa shi din ba wata kuma shi ma rubutun ba a haɗe yake ba ya daban wato kawan bismillahi ko to wannan alifin da aka ja haka na bismillah ba wannan dogon kawai sai aka ja to daban yake sinun daban take limin daban take alifin daban yake lallan daban yake hakuri daban yake lamanit daban haka fa karatun yake haka aka yi kan zamanin da sai daga baya aka zo aka hada shi wa ma wadda ba su riba wannan wai dan sai sai sai dan mun lazamta wa kanmu muna yin istighfari da tahi la ilaha illallah da yamma muna yin wazifa sai a ce a duk wannan aiki ma babu dan haka an yi bid'a kawai mu dukan mu sani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk an manta da waɗannan saboda me saboda son zuciya saboda son zuciya saboda ana yi son zuciya ne ran son zuciya ne wannan ga abubuwa na bid'a gashi nan ana yi sai ga mutum ya zo ya zauna akan kujera ya sa an kullo miki waya wai ya hau Facebook a nan zai ringa karatu a ina mun za Allah ya ce ai haka ina mun za Allah ya ce ai haka a wannan duk bid'a ce to amma ni bid'a wata iri bid'a kyakkyawa amma haka su duk sun yarda da bid'a ce kyakkyawa amma mu na mu din wanda za a ringa shi istighfari wanda akwai shi tushe shi a cikin alqur'ani akwai shi a cikin hadisi akwai shi a cikin komai yadda ta a wai su ne wai ba ce da saboda ni saboda ni suna so su ja kungiyar su can gurin ta koma ta daukaka da haka to shi yasa yan uwa wato wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wannan yace dama duk za a rarrabu to shi yasa idan ka shiga cikin karatu kuma zaka ta ganin sufofin kowanne manzo Allah duk ba wanda bai bari ba ya ya siffanta kowa ya siffanta kowa ya siffanta mu masu yin wannan zikiri ya siffanta masu wannan fatanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ana kai manzo Allah ma inda ba kai ba ko wanda ga cikin sahihul bukhari zaka je na magana wanda zaka ji ba ba a yau ma kawo hadisin ko mun sha yin wannan magana za ka ji hadisin yana magana za ka ji akwai wasu suna nan nan nan ƙarshen zamani za su ringa yin karatu wato karatunsa in ka ji karatunsa mai zaƙi amma bai wuce makogaro ba za a ga in suna sallah sai kare da sallarka za a ga da ɗan wando sun ɗan gale shi za a ga shi da aski wato sun bar gashi turu turu a a gemun su dai mana manzo Allah ya ce ya murkuna min addini kama ya murku samu min qawsiha manzo Allah ya ce sun fita addini yadda kasance ta fita a cikin kubanta dan siffanta mana wannan to ke sa to idan kai karatu ka san a ina kake yau ka san a ina kake eh to hmm yo sai an tayi tsabba wannan ai shi shi kuma ai kafirci ne kiri da buzuma wannan eh shi wannan ai na kuru da kuru ne shi ku su kuma wannan dama ai kawai na yan siyasa ne sai wanda ya karatu in ya gano su amma yanzu misali kai da kana faɗawa a wajen su shikenan da guban nan tashi ake ka ba yadda zaka ki sai kake ta ganin kamar sai kake a akan a kaje suke saboda me suna yawan ambatan ahli sunna ahli sunna ai ahli sunna ahli sunna din da suke ambata mu riwa cin ta biyu su ba mu na inda zaka ga shi ya kawo hadisai ya yayi kata kata da su hmm zaka ji hamman wato ya kawo hadisin da manzo Allah yake cewa yace idan suna magana suna faɗar sunnarsa za ka ji zaƙin murya gare su kai ka ce su zaƙi ko ko ba ka yake ba ya ce amma kuma idan ka bincika cikin zuciyarsu zaƙi gare ta tafi maɗaci daɗi haka ya faɗa ya kai faɗa ce ta ji maɗaci daɗi yawa abin da ya ce kenan to shi yasa ai duk wannan su wannan su kawai ta siyasa suke zuwa su wannan ba mai gane su sai masu ilimi shi yasa duk wanda za ka ga wannan Profesa Ibrahim Makari manyan limamin masallaci da wani aka samu wani ɗan izala ya biya naira dubu hamsin a gidan rediyo su zo za su yi tattauna. Wannan Profesa ya zo ya mai Profesa tambaya ya mai tambaya ya mai tambaya ya mai tambaya akan sayi bulu bakari sai ya fara mai inkari sai Profesa ya ce to duk da yana son ɓoye kaina na ga kai baka san da kake magana ba ne. Ya ce to sayi bulu bakari da kake magana na har da shi a kaina. yace na haddace shi yace ka haddace shi yace yi yace to yanzu ya zaka faɗa min menene da isai na hadisai a cikin sahih bukhari ya gano mashi ya gano mashi sai kawo mai wani hadisi yace yace to wannan hadisin fa ya zaka fassara min shi ya zaka min bayani akan shi yace to ai hadisin ne da kawo shi ma ba daidai bane hadisin yana cikin babi na kaza kafi na kaza daidai kaza a ƙarshe da wannan mutumin ya jiji sai yace yo wai kai ya aka wa duk ilimin ka baka shiga izala ba eh ko wai aka yi ilimin da zai zai zara ba ya kuma zai zai da iya magana ya ce ai ilimin ne yake hana a shiga islam wannan shine kawai dama da duk wanda kaji kawai dama ya shiga to dama kawai farko dama sun tarke shi in suka tarke shi kuma fita fita daga gurin to ai aiki ne mala ya aka yi aka ce kar ka fara shan taba wato kar kan ma ka fara shan taba ka kusa da taba ma me yasa aka hana yan dariƙa ma ko hayakin taba su dinga sha to in ka fara shan taba barin ta bala'i ne barin taba bala'i to ta riga ta bincike ne to su yadda ka san taba haka in dai suka riga ka shige su to la abiya lalace in dai ka shige su abiya lalace eh eh to ai to wannan hakuri zai tunda dai laluri ne ni kama laluri ne sosai amma da kuke mara zaka kaba wajen ai ka bari eh sai dai kawai misali in ka kuncin kai dole nan kake cin abinci to ya zaka yi eh ya zaka yi da lokacin da ga sun fara sai ka dan tashi ka koma gefe in sai gama sai ka dawo eh wannan shi ne kuma kana sanar da tabbaci eh to wannan kuskure ne duk sai ku haɗu mana cikin laifin yi mana to da ka gane shi a wannan abin da baka iyawa ne in abin zai kawo fitina kyale shi zaka sai abin in zai kawo fitina ba ruwanka kawai kyale shi ya zo ya doka akwai hadisin da manzo Allah ya ce ai kuma karka hana musulmi wuta ko to ai ai wuta ta kowa ce kaga da ka dogara da wannan hadisin ma shikenan yi mana da ka dogara da wannan hadisin shi kenan an ce wuta ta kowa ce kowa zai iya zuwa riba an ce kakai da wuta da ruwa da menene ɗayan hadisin menene ɗayan kaga na manta ɗayan na manta hadisin ha hadisin abu uku ne ya kawo wanda manzo Allah ya ce karka hana musulmi shi kowa ne ne ya zo ta kowa ce kawai to da ruwa da wuta na kowa ne ɗayan ne na manta sai na sake bincike a kai. Eh, to wannan shi ne. To shi yasa kawai mutum sai ya kokari dai ya gane wato ya gane ina ne mafitai. An gane ko? Eh, sai ya gane ina ne mafitai. Za ga duk waɗannan farkoki gaba da duk shekarun sa nawa da abin ga. Sufai za ga sufai su suka yada addini a Afirka gaba ɗaya ba. Dole kuma sun yarda da haka. Sufai su suka yada addini sun ci haɗa addinin Afirka gaba ɗayanta. Wajen sun minta da tun su bai ci haɗa addini. Eh, to yanzu yanzu suka shige cikin gwamnati. Da ai lokacin da aka kawo boko aka ana so su shigo ai lokacin ba manyan shehunan mu aka ta zuwa ba ana musu wannan talle ba suka jiya. shehi har sai aka za a ba shi hidimarsa a cikin makarantar duk da bai yi boko ba za a ba shi hidimarsa eh saboda a samu a jawo yake je su a lokacin saboda mi saboda ai su ne malaman lokacin duk su ne malaman an ce shehu tijjani bin usman lokacin yana tafsiri da yake su bayan Allah suna wannan hange yace ana cikin tafsiri yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace mutanen nan ga sunan sun kusan hauro dam yace suna hauro dam da sun shigo Najeriya shikenan Najeriya ta gama zaman lafiya kuma kaga haka haka yace suna hauro dam yace to shikenan Najeriya ta gama zaman lafiya iman a lokacin babu su. a lokacin shehu jami'a ai duk babu su sosai duk babu su a lokacin sa ai ta bayyana ta shehu jami'a bin Usman lokacin abboko ai duk babu ita eh abboko duk babu ita lokacin ai duk tare suka shigo da boka duk tare suka shigo da boka sai sai za ga duk mafi yawanci kungiyar su ai dama za ga ai duk yan boko ne kuma da ka je kai boko dama ita je ka kwasu ta yasa in kana son kada ka abin ga in kana son ɗanka ta ya kan fara ba shi karatu a nan gida ya karatun sufanci shi karatun shi na ilimi idan ya to san ya ji makaranta in ka sanya shi makaranta ka je kai bincike su wane ne zai yi abokantaka saboda yanzu ai yan riga sun fara wayewa sosai akan bokon idan aka shiga bokon ana zuwa a ware kungiya kungiya a cikin bokon ma wannan in kungiya yan dariƙa ne kullum kawai suna tare wannan kungiya yan kaza ne kullum suna tare kada kana shiga kawai duk abincin da ka samu kai to kana faɗawa a hannunsu saboda su saurin sata gare su su saboda su da sun zauna ba komai za su rinka faɗa ba kawai sai kungiya sai kungiya su kawai shi shi shi wannan shine aikin eh shine aikin na to shine yake cewa illa man rahima rabbu sai dai wanda ubangijin ka ya so ya nufe shi da alkhairi to wannan shine ba zai saba ba a cikin wannan alqur'ani da Allah subhanahu wataala ya zo da shi wala zalika kalakahum dan domin kuwa da haka Allah subhanahu wataala ya halicce su wato su saba din eh su saba din wata markala matu rabbika kuma kalmar nan ta ubangijin ka ya rasulullahi ta cika na cewa li amli anna jahannama min aljannati aji ko min aljannati to sai ya cika wutar jahannama ya cika wutar jahannama min aljannati daga aljanu wannan su da mutane ajma'in gaba daya yayi wannan alƙawari shi yasa duk aka rarraba farka farka din nan wannan alƙawarin da yayi shi yasa aka ta wannan sabanin da sauransu amma da Allah subhanahu wataala ya so a ce babu wuta gaba ɗaya ko wanda addini da zai kuma kowa zama musulmi an gane ba ruwan Allah eh ba ruwan Allah to amma Allah yayi alƙawari sai ya cika ta dan in ya cika ta aka ce idan idan idan ya jeho mutane ya jeho addini ya jeho mutane zai ce yaya a ƙaro maki eh ya a ƙaro maki aka ce ma malamai kuma suka ce ma ita da kanta za ta ce Allah akwai wani a ƙaro a ƙaro sai a ƙara lafta mata a ƙara lafta mata har sai mutane gaba ɗaya sun ƙare wuce ba ta cika ba tana kururuwa tana miƙo kai tana kururuwa tana miƙo kai eh a ƙarshe idan ta ce a ƙaro mata hal min mazid shin akwai ƙari a ƙaro to nan ne sai aka ce Allah subhanahu wataala sai ya sanya sai ya sanya zatin sa wato sai ya sa diddigen sa aka ce a cikin wutai yana sanyawa shi kenan wutai sai ta cika tam sai ta cika idan ta cika shine sai ta ringa cewa kattu kattu kattu kattu kattu eh ya isa ya isa ya isa Allah ya isa ya isa eh ya isa ya isa to je sa sai Allah ya sa wato sai Allah ya sa wato wannan diddigan ta sannan wannan abin zai cika sannan ita wuce za ta cika amma in ba ka ba dan mutane kadai wuce ba za ta cika ba da mutane da aljanna kuma yadda ko dan nan fa duk an rarrabe din nan aljanu ma haka akwai kiristoci sai su ba kiristoci yadda ka gani nan din an ya zama firka firka haka na addini haka haka nan kuma a cikin addini ma ka wannan musulmai akwai in in yan shi'a din da sauransu shi ma a cikin aljanu su ma akwai haka a cikin aljanu din akwai yan shi'a eh akwai yan dariƙa akwai yan izana akwai yan kala kato akwai yan tayi kabdin duk irin abin da gani nan su ma da akwai eh sai dai malamai suka ce duk su wato duk irin abin da suke amfani da shi littattafan da suke amfani da su duk irin namu ne na amma su ba za su rubuta da kansu shi ga bambancin eh a kawai su dai Allah dai ya sa dai ba dai ba su da wannan damar ba amma su ba sa rubuta an ce idan ka ga sun yi abin da ka ga wani Qur'ani su tona mu ne wannan su amfani da shi kuma in suka karatu za su iya zuwa nan su ta karatu a ta karatu tare da su su zo su bude kamar na misali an ce za a sa littafi kaza sai su sauri su je su ce sun ga mun je su siffar mutum su je su saya eh in suka saya kuma su je kuma da an zo an fara karatun kuma a fara da su eh a fara da su yanzu ko mu nan duk da dai misali a zahiri yadda muka abin da nan wace ce tsara aljanin nan ko kuma ake abin gan nan ko kuma wani kina aka yi ne ake ce akwai aljanu tsara nan a nan makarantar mu nan gurin duk karatun da muke tare da su ake yi eh yi mana a wannan makarantar ta mana eh yi mana zan zauna haka tun da na bude ta akwai aljanu da da su ake ta karatu da su ake ta karatu to sai ana samun haka ana samun haka wani ma shi shiga ma zai shiga ma ta mutane zai kawai ya zama kawai mutum ne ya zo kuma a ta karatu da shi ku ta ganin kawai kawai kuna ta mu'amala kawai mutum ne kawai mutum ne kuma ba shi bane ba sai ya gama kwasa karatun zai tashi ya tsere wata eh eh eh mana sai da sa ce sama da kasa amma shi nan sai irin irin makarantar nan ta tubba da wuya ake gane mutane eh to wannan shi ne to to shine yake cewa wa nasu ajmin da mutane gaba daya yace wa kullun naqasu alayka minan ba'ir rusul ya rasulullahi gaba daya muna baka kissa wato muna bada kissan nan a gare ka ne daga labarin manzanni ma nusabitu bihi fu'adaka muna baka kissan ne abin da zuciyarka za ta samu natsuwa ya rasulullahi eh za ta samu natsuwa waja aka fi hadhihi alhaqu sannan kuma duk wannan kissa da ake baka da labarorin nan da ayoyin da ake baka gaba daya gaskiya ce wato ta zo maka a cikin wannan labarin wa mau'izatin da kuma wa'azi wa zikira lil mu'minin da tunatarwa ga mu'minai gaba daya na'am wa kullil lazina wa kullil lazina la yu'minuna amalu ala makanatikum inna aminun wantaziru inna muntazirun
na'am walillahi ghaibu samawati wal ardi وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون Allah subhanahu wataala yake cewa kullun lazina la yu'minuna amalu ala makanatikum inna amilun wantaziru inna muntazirun walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yarji'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilan amma ta'malun wa kul ka faɗa ya rasulullahi lil ladzina la yu'minuna ga waɗanda ba su imani ba suka kafirce wa Allah subhanahu wataala ba su imani da wannan alqur'ani ba ba su imani da kai da ya rasulullahi ka faɗa musu imalu ala makanatikum ku yi aiki a bisa halin ku halin da kuke a kansa to ku yi aiki ku tsaya ku ta yin abin da za ku yi ni izgilancin da kuke yi da awwal da kuke yi to ku ce inna amilu mu ma za mu ta aikin mu da Allah subhanahu wataala ya umarce mu mu yi na bauta masa da kuma za mu ringa kiran ku zuwa gare shi da tsawatar da ku da yi muku gargadi da yi muku bishara mu ma za mu ta yin wannan aikin namu wantaziru inna muntazirun dan haka ku saurari karshen lamarin ku mu ma muna sauraron haka eh muna sauraron haka wallahi gaibu samawati wal ardi wato gaibu samawati wal ardi gaibas samai abin da ya fa kuna sammai da kasai gaba daya walillahi yana ga Allah subhanahu wataala shi ya san abin da ya faku abin da ke cikin sammai da kasai wa ilayhi yarja'u al-amru kulluhu zuwa gare shi ne dukkan lamari yake komawa fa abduhu da ka kubota wa Allah subhanahu wataala wa tawakkal alayhi ya rasulullahi kai tawakkali ga Allah subhanahu wataala to da shi Allah subhanahu wataala ya isar maka wa ma rabbuka bi gafilin amma ta'malun Allah subhanahu wata'ala ba marabtani bane ba daga abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wata'ala yana kiyayewa da dukkan abin da kuke aikata kuma zai muku sakamako da shi a ranar tashin alkiyama to alhamdulillah masha Allah ko mu tashi suratul yusuf ko an gama suratul yunus alhamdulillah na za ki da kisa mai daɗi ko eh akwai wani malami a Maiduguri sai duk in yi tafsiri idan ana sauran kwana kaɗan ma'ana duk in zai tafsiri gaba ɗaya bayan an yi tafsirin na minti kamar talatin haka sai an zo an karanta wa'in suratul yusufa ita ma sai an yi kissar ta saboda ni saboda tuka ake yi ana yi lokacin in ana yi da an dawo a suratul yusufa sai a tuka gurin ayi bakin saboda kawai sauraron kissar suratul yusufa na'am to alhamdulillah